حتى قدر يجب أن هذا الأمر إلى نبيل ما يأثم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما كتب الفاتح ما كتب ناصر الجنة هادي الأسماء المتكلم على أي قدر منتاج عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من حيا الظلام إلى أن اشتكى القدم والدر من ورمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكف من كبد حاشاه وتبارك بإجابتك الشهم مشرف العدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخير كلهم وراودته جبال الشم من باب عن نفسه فعلا أيها الشمل مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فيها ضرورته إنك ضرورتنا تعدو على الحسين صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كيف تدعو وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة لولاه لم تخرج الدنيا من العدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الكونين والجبلين والخليفين فرج ومن عدم سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبي الامر الله فلا احد ابر بقول لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر العشق بلا وآلي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري وامتداد جنابي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yawwa to zan dan maimaita wato karatun mu na wancan satin saboda wancan mun yi abu rubuce sai wani abu ya dakatar da mu annan wancan daga aka kurun la muka tashi ko astaga surun laha ko muhammadu buci Allah ya kara masa yadda yake cewa astaga surun laha ina neman gafarar ubangiji ne kaulin daga faɗi bila amalan ba tare da aiki ba yawwa a ce ina faɗar abu kuma ba na aikatawa laƙadin na salan hakika na danganta na salan ɗa da wannan faɗi na wanda zai ukuni da wanda baya haihuwa ko da wanda ba ta haihuwa ma'ana wato faɗi ba tare da aiki ba kamar ka samu wadda ba ta haihuwa ce ka ɗauko ɗa ka ce wannan ɗan nata ne zai amfani ta ɗanta ɗin ne ai ba ɗan jaɗin ba ne ko to haka faɗi yake bila amalin shi ma wannan faɗin ba zai amfana ba shi ta a cikin hadisin bukhari na faɗa na shaka wannan hadisin cewa idan yan wuta sun shiga wuta sun shiga wuta to an ce yan wutan sai su ga wani mutum ya zo gabaki dai yan wuta kayan cikinsu ya zazzabu yana kewayo a cikin kasa mai su jaki ke wannan kewayen nasa yawwa saboda haka su yan wuta su taru suna kallon sa wani ba kai ne a duniya kake umarnan mu da kyakkyawan aiki ba kake mana wa'azi kake mana kaza sai ce eh shi ne to ai eh wasu sai ce ina umartan ku ne amma ni ba na yi yasa Allah ke cewa kabura maqatam inda Allah an taqulu ma la ta ma la taf'aluna yawa ya isa laifi a gurin Allah ku dinga faɗan abin da ba ku aikatawa an fahimta shi ne laƙar na sabti bihi na salon hakika na danganta ɗa bihi da wannan faɗi na wani biyu kuni ga wanda yake ma'abucin rashin haihuwa wanda baya haihuwa ko wanda ba ta haihuwa amma tuka alkhaira na umarce ka da yin alkhairi lakin sai dai ma aka mafi bi ni ban ban yi ban ban wato amma tuka alkhaira na umarce ka da yin alkhairi lakin sai dai cewa ni ma'atamar biyu ni ban yi aiki da shi ba gashi ina umarta ka amma ni ko ba na yin umarni wato ma'ana ba na yin abin da na umarce ka da shi din kamar tawazu ne yake wa mastaqamtu gashi kuma ban daidaita ba ban zamo na daidaita ba na sami istiqata istiqama wanda istiqaman nan shine natijar fadi idan ka faɗa natijar sa a ga aiki shine wa mastaqamtu ban daidaita ba fa ma fa ma koyi laka laka na kastaƙini don haka faɗi na gare ka bai zamo abin miƙarwa ba yawwa ba fa'ida gare shi faɗi na bashi da amfani tun da bai zamo miƙaƙe ba tun da har za a dinga faɗa ba a yi shi sa duk malami duk jagora duk wanda zai dinga faɗan abu amma shi baya yi to kuma yana faɗan abin da babu ne shi sa ba ga ana ta wa'azin ba a ɗauka amma in kai kana yi kana ɗauka kana tsoron Allah kana faɗan abu sai ga samu dukiyoyi wala ta zawwatu nafilatan ban tanadi wata nafila ba shine abin da yake nafila dadi akan farilla qabla al-maut kafin mutuwa walam usalli ga shi kuma ban yi wata sallah ba su wafar da in ba farilla ba walam asumi ban yi azumi ba shi ma su wafar da in ba na farilla ba nan muka tsaya ko yanzu za mu shiga cikin fasalon kenan alfasalin salis fasali na uku fi madahin nabi sallallahu alaihi wasallama a cikin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shehu yake zalamtu sunnata man ahya zalama yake na zalunci ma'anan na zalunci a nan wajen na bar ko kuma na tawi sunnar man ahya zalama wanda ya rayar da dare sunnata na bar sunnar wanda ya da dare shine ahyar zalama yayi wato ya rayar da duhu shine dare duhu na jahilci duhu na kafirci duhun komai manzo Allah sallallahu alaihi ya rayar da shi ta hanyar haskaka shi ko wato ila an takata kadamawu har sai da kadamawu diddigen sa guda biyu shine kafafuwa diddigen sa kwaya biyu an takat ta kai kukan abdurra shi ne kamar ciwo min wani saboda ɗagawa da ke kafa zalamtu na bar kamar yana yin tawadu ne ga kansa yana ganin wato bai biyu gwadaban manzon Allah bai biyu kamata gashi akan gwadaban yake yan wato yana tawadu ga kansa ne kuma ka san duk irin istiqama ka yadda kake bin annabi kake bin Allah to in dai da ikhlasi a ciki kullun gani kake uwa ba kai ba yasa da gaban Allah cikin rubutu sukan su ga su sun dage suna yi amma sai ga kuma kullum uwa ba su ba din yawa yanzu molan mu shi Ibrahim ba yana faɗa ba yana cewa idza sara khairun nas turtu wara'ahu duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to ni ma nan nake yi amma suka ji wanda kuma cewa da ifin hakirin muzulubin za a shakiya yace wani rarrauna ne wani wanda ba komai bane wani mai zunubi ne yawa to shi ne to irin wannan ne duk inda wato shi kogin manzon Allah ne faɗi ne da shi duk inda ka kai da Allah ya ba wanda suke a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai mu wani duba kuma irin ya wala annabi sai ga uwa baka samu komai ba to haka su bayan Allah suke zalamtu na bar ko ko na na bar ko na zalunci ko na tauyi sunnata wato sunnar gwadaban man a hayar zalama wanda ya rayar da duhu duhu da kafirci duhu da jahilci ila an istakar kadamahu har sai da wato kadamahu diddigensa kwaya biyu an istakar suka kai kukan burra shine ciwo min warami saboda kumburi yawa ma'ana shugaba sallallahu alaihi wasallama wanda ubangiji ya masa komai Allah ya masa komai komai Allah ya ba shi duk wata siffa ta kamala da abu na ɗaukaka da na girma da na ƙasaita Allah ya ba manzon Allah abinda Allah bai ba shi ba shine allantaka ba za ka ce manzon Allah Allah ba amma duk wata ɗaukaka da ka sani duk wata martaba Allah ya ba manzon Allah ya ba shi abin ma da ba a sani ba yawwa to amma haka shugaba sallallahu alaihi wasallam zai tsaya yi ta ibada kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin musulmi yi ta ibada yi ta ibada mun kanta shi ma cikin bukari a kwanan nan har sai da kafafuwan sai zama suna dagawa sai da aisha da sai a rasulallah a fita kallafu haza in za su na karin da dora wa kan kafafin ubangiji wa karfe farin lahu na kamata ka dan min zanji ko mata a kara ubangiji ya duk wani abu na laifi ko na kasu ba zai sun faro janabinka ba Allah ya tsarkake ka amma ka dinga ibada ka dinga ibada har kafafun ka su dinga dagawa yace ya Aisha afala akuna abdan shakura yanzu ba zan zama bawa mai godiya ba to in mu shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ya maka komai zai tsaya ita ibada ya kuma kai shi ne yanzu shi ma wato sunnar wanda yake da irin wannan hali yake to na na samu tawaya anan yake tawaru da kansa wa shadda a sha'ahu wa shadda yawwa ina wajen nema yawwa wa shadda ya ɗaure a sha'ahu yawwa kayan cikinsa min sagadin saboda yunwa wa shadda ya ɗaure a sha'ahu kayan cikinsa ma'ana cikinsa min sagadin saboda yunwa waɗawa haka nan ya ɗaure kashfan kuibinsa alaihi salatu wassalam ta haka hijarar a ƙarƙashin duwatsu musuruf al'adami wanda yake mai mutunciyar fata musuruf al'adami wanda yake mai manikinciyar fata sallallahu alaihi wasallama wa shadda ya daure a sha'awu cikinsa shine kayan cikinsa min sagadin saboda yunwa wadawa ya nade kashe hankulinsa nan gefen ciki kenan kasta hakal jarati a karkashin kuma duwatsu muturafal adami wanda yake kuma mai manikinciyar fata sallallahu alaihi wasallama shine muturafal adami yawa wadawa nan daga abayyini yawwa ko ka ce allabtu yawwa shi kuma nan wajen kashe hankashu kenan shi ne tasiratu kuibin mutum kenan mutrafal adami mai malimciyar fata kenan an fahimta to tun nan wajen shi kuma yana isara ne a cikin hadisin musulmi shi ma wanda mazala yana yana zaune tare da sahabbansa alhalin ya ɗauri cikin sa alaihi salatu wassalam suke cewa saboda suka faɗi jugu saboda haka ne wato wannan wata al'ada ce ta larabawa yawa saboda in mutum ya karanci adabi na larabawa sosai to zai fahimci irin yadda su larabawa akwai yadda suke yi in kamar ana cikin wani yanayi a su larabawa ko mutum yana suna jin yunwa to suna irin tsauri cikin su haka yawa sai a sa duwatsu a ciki yawa idan mutum ya san adabin laraba daga sabiyu san irin hikimar da ya sa su yin haka to gaba sallallahu alaihi wasallam kuma nabiyur rahmatin shi ne zaka ji shi yana cewa shi shugaba sallallahu alaihi wasallama na farko ma dai yunwa ba ta tasiri a cikin manzon Allah ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah ya azumi lokacin ba a sahur ba lokacin buɗe baki ba a yi ba aka zarki wani daren ya yi lokacin buɗe baki bai ba aka zarce aka yi kusan kwana biyu ko uku a haka ba ta abinci wasu habai ma suka ce za su suka dinga galabaita maza Allah ya hana sai ta ku zo ne aka je kici ku da misali ka ce fa innaka tuwasul ya rasulullah in mun ka ya rasulullah kai ma kana yin misali yace to ai ni inni abitu inda rabbi yuzimni wa yuzini ni ina kwana gurin ubangiji na ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni yace ni ba irin ku bane inji annabi to irin wannan idan ka gani sai ka tuno abin da shehu yake cewa wato ijalisu ma'ahu wa wa inda ku da saboda iya ma'amala ta manzon Allah idan yana tare da sahabbansa wato in abu ya dame su shi ma shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ji shi cikin haka idan suna cikin farin ciki shi ma sai fiya su wannan abu shine yajalisu ma'ahu wa wa in bajiku da his haka kashi a cikin diwani ko an fahimta wara wudul jabal aljibal jam'u jabalin ko jam'i ne da dutse aljibalu duwar wani ashummu wanda suka manya-manyan duwatsu rawa dutsu sun nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min zahabin da su zamo dinari an nafsihi da kansa aljibalu shummu wato duwatsu wanda suke manya-manya sun nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana su zamo wato dinari an nafsihi a bisa kansa ma'ana a bisa muradinsa fa'araha sai ya nuna musu ayyama shamali mafi karka yawa dutsunan maka ne kamar da ya tabbata a cikin hadisi jibril ya zo riwayat imam ahmad jibrilu ya zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallam yake Allah yake yana gaishe ka shin kana so wa'annan duwar wasan gabaki ɗaya su zama dinari ko su zama azurfa su zama ma'ana su zama kuɗi duk kaɗi ba kai amfani da su sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce ya jibril inna duniya daru balla dara lahu ita duniya gidan wanda bai shi da duniya ne wanda yake da Allah na ruwansa da wani da duniya yawa ko yanzu wanda bai shi da Allah bai samu soyar manzon Allah ba bai samu bai samu soyar Allah da annabi ba shine za ga yana hankoro akan duniya amma ita neman duniya domin ka rufa kanka asiri wannan ba aibu bane yawa abin da yake aibu shine ya ki halal ya ki haram haraman ka ko halin ka ba ko za a mutu ko ko duk abin da za ka tara duniya ta hanyar sako ne to wannan ne babu kyau amma dan ka nema ko dan tsaro da dai ka zama in dai ta hanyar halaka ne yawa kuma za ka fitar da haƙƙin Allah a ciki an fahimta mun yi nawa kenan ba nan za mu tsaya yawa to alhamdulillah wanda bai gane ba sai dinga yin tambaya sallallahu alaihi wasallama ai ba mu karasa hadisin ba ko kuma yake duniya dukiyar wanda ba shi da dukiya ne yawa ya jama wa hamalla qalalahu wanda yake hankoro akan ta ne wanda yake hankoro akan tarin zuciya to wannan ba shi da hankali rawadi ma Muhammad alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina